أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har yanzu dai muna cikin karahun shotujani malam ya kuta tilfariya na cewa ƙala rahimahullahu Allah ya ji kansa ce wa na ban nabiyu an hufi hammi sahabihi bi duniyan wa ukhra wa su'ali wa sakrati wa na ban nabiyu annabi ya anhu ya mai shotujani fi hammi sahabihi a cikin dukan wani bakin ciki da ya samu wato almajiran shehu tijjani biduniyan bakin cikin anan duniya ne wa ukura ko a lahira wasu ali ko kuma wurin tambaya a kabari wasa karafi ko magagin mutuwa duka dan tijjani a yin shiga wani abubuwa to maza Allah zai mai wa shehu tijjani a wannan wuri ومن كراماته يتنا كرامة رضي الله عنه وعن به أمين الله عدد شيء عدد موسى ولشي أنه نابع قام مقامه النبي النبي يا مقين صلى الله عليه وآله وسلم أنه يا ميوع أنه ختم عن الختم سيدنا أبي الفيض رضي الله عنه وعن به آمين يا مي مصر fi hamni a cikin bakin cikin ho ma ya ataril insana shine abin da ke bujiro wa mutum min hammi na daga bakin ciki wala shay'a babu wani abu ko an azama wal a'zamu wanda yafi girma alal insan daga mutum minhu kama bakin ciki a tsoron mutum ba abin da yafi bakin ciki girma ولذا كان صلى الله عليه وسلم صدق من ذا الله يزما كثيرا ما يستعيذ بالله منه من ذا الله نمن قريب daga Allah daga yawan bakin ciki wa huwa min al-umuri bakin ciki yana daga cikin al'amur alladhi tusri'u bi shaybi wanda yake sa mutum ya furfura al-majmu'ati fi qawli ba'dihim wato wanda abubuwan da suke sa mutum ya furfura saboda tashin hankali malami ya waƙe su ga sunan inda ya faɗa yace ashaybu min sab'atin yati ar-rijala wa man yati lahu السبع لم يعمل الخطر خطر هم ودين ركوب البحر رابعها موت البنين إيال عند مفتقر قهر الرجال وقطاء الطريق حكوا وقيل من بلغم ياتي بلا نكر شاب الخليفة قالوا شداء قال لهم من المنابر خوف اللحن فاعتبري وإلى للمصطفى قد شلت قال لهم هود وإخوتها قد صح في الخبر ita ashebu furfura min sab'atin tana samuwa saboda abubuwa guda bakwai ya cin rijala yakan zuwa wajen mutane wa man yati lahu sab'u wa inna abubuwa suka same shi lam ya amanin khata ba zai amince haɗarin faɗawa cikin furfura ba na farko hammun bakin ciki in yi maka yawa yanzu kanka ya fari wadainun bashi in yi maka yawa kanka zai fari rukubul bahari kullum kana kan teku a cikin jirgin ruwa ko a fita ko ba ko a fita ba kullum kana cikin tararrabi shi ma yana sa kai furfura rabi'uha na hudu mautul banina ƴaƴanka su mutu shi ma yana sa furfura bakin cikin mutuwarsu iyalun iyali sun maka yawa inda muftaqiri ga wanda yake talaka ga iyali sun masa yawa abubuwa kuma ga sun a tukurkuɗe tun da dama ga talaucin kaga wannan shi ma yana sa kai ya faɗi nan da nan qahrur rijali wa qata'u tariqi wato wurin jaye na mutane akan kowane abu ne an yi rinjaye ka ko a shari'a ne ko a wani abu ne da ya zama na kai kullum an je baka da sa'a a kansu shi ma wannan bakin cin zai iya sa kai farin kai ko ku tsa'u tsariki yan fashi ko yan kidina hafas irin na yanzu zamanin nan in ka shiga hannunsu yanzu nan furfura ta fito maka saboda ba ci ba sha ba bacci ba kwanciya ba kwanciya hankali yanzu na sai kanka ya fari haka malamai haka suka ruwanto waƙila aka ce ma min bargamin kai wani mummunan labari ma ya ci da ya zo maka bila nukuri ba musu tabbas labarin haka ne wani mai tashi hankali labari na wani ta maka da hankali a gaya maka shi shi ba yana iya sa ka furfura shabal khalifatu wani khalifa ne aka ga yayi furfura qalu sai suka ce da shi shubta ka yi furfura qala lahum sai ce musu dalilin da yasa na yi furfura min almanabiri kullum ina kan mumbari ni ne ke ba ni ne alkali ni ne mai shari'a ni ne wato rijistara to ina yin wannan ne haufan lahani ina jin tsoron kan in yi kuskure shi ma wannan tsoron zai iya saka farfara fa'atabir fa'atabire kai lura da wannan wakilin lil mustafa an ce da manzan Allah karshen ta kayi farfara qala lahum sai manzo Allah ya ce hudun wa ikhwatuha annabu hudu da yan uwansa annabawa da manzanni su ma ai sun yi karsan habin habari labari ya inganta cewa dukkan sun yi barbara ba don komai ba ko bala'in mutanen su wa rahimallahu mun qala Allah ya ji kan wanda ya ce kun an humumika mu'rijan wakil al-umur ila al-qada وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فلرب أمر مسهل لك في أواقبه رضا ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا الله أودك الجميل فقف على ما قد مضى إجي kun ka zama mu'aridan mai kau da kai an humumi ka gabar bakin cinka bakin ciki ya same ka ka dinga yawan kai da kai kau da kai akan shi ma'ana ka daina kula shi ka daina kula wakilin umura ka dangana al'amuranka ilan qada cewa haka Allah ya hukunta wa bishir ka dinga yin albishir bi khairin ajilin da wani alkhairi da zai zo maka kullun ka dinga tunanin cewa ai alkhairi na tafe in kana haka tun sabihi ma qad za a mantar da kai da abin da ya wuce na daga bakin cikin da ka shiga kullum kana tafa'uli cewa za a abun abun alkhairi zai zo ai zai zo zai zo to zaka iya manta da abin da ya same ka gaba fala rubba amrin da yawa akwai lamari muslimin wanda yake bata rai laka gare ka ya kai dan uwa fi awaqibihi rida baka sani ba akwai yadda Allah a karshen wannan abu wala rubba mattasa al mudayyaqu ai da yawa wanda aka sa wa kunci sai kaga kuma daga baya ya samu walwala da wadata wa rubbama daqa al-fada da yawa ma za ga ya kuntata shi wannan mutum din amma kuma da ƙarshe sai ga an samu warwara Allahu aikin Allah ne ya fa'alu ma yasha shi ke aikata wanda ya so wala takum muta'arrida kar ka zama mai kauda kai gabarin Allah Allahu awwadaka jamila abinda za a yi ka tuna Allah ai ya saba maka abubuwa masu kyau don kuma yanzu kunci ya zo faqis alama qad maza ka kiyasta mana bisa ga abubuwa kyawawa can da Allah ya maka dan yanzu kuma ka shiga wannan kuma ai baka manta da shiga wa fi Allah jami'is sagir ya zo cikin jami'is sagir idza qassara al-abd fil amali idan bawa ya takaita ayyuka na alkhairi ibtalahu Allah ta'ala bil hammi sai Allah ya jarabce shi da bakin ciki saboda haka ai dinga yawaita aikin alkhairi in ana so a rabu da bakin ciki وفيه يضع cikin jami'u sagir idan kasurar zunubin abdi idan zunubin ba suka yi yawa falam ya kullahu min al'amali ma yau ha a ayyukan da ya yi duk bai yi aikin da zai kankare mai wannan zunubin ba ibtalahu Allah bil huzni sai Allah ya hada shi da bakin ciki na harkar rayuwa harkar abinci harkar nema harkar iyali harkar masoya duk dai dan ba ka da wani aikin da zai kankare maka dama wa makattara da fadbihin na wa'ibu fa imma li ma'u zambi aw rafi'i rutbati wanda zanabai suka jero a kansa yau na yau daban na gobe daban na jibi daban imma li ma'u zambi imma dai wani zanubi kai Allah baya so ya kama ka sai ya shafe maka wannan zanubin da wannan a bala'in da Allah ya dora maka aw raf'i rutubati ko kuma a'a Allah yana so daga darajarka ne aikin ka bai kai ba sai ya sa maka wannan bala'i in kai hakuri sai Allah ya daga darajarka wa fi riwayati yazo a cikin wata ra'a bil hammi yukaffiruha anhu wato idan mutum bai da wani aikin da zai kankare masa zanubin to Allah sai ya sa masa bakin cikin bakin cikin sai ne zai kankare zanubin da yi wa fi ya zo a cikin jami'u sai ya ce inna fil jannati darajatan akwai wata daraja a cikin aljanna la yanaluha illa ashabul humumi sai wanda suke ma'abota bakin ciki a duniya su suke samun wannan daraja a ranar lahira a ranar kiyama misali ashabul humumi kana gani da yanzu ka zama baka gani kana da kawawunka an yanke kafa kana da hannayenka an yanke hannunka kana ga sanan da irin wa'annan abubuwa da wanda na na humumi ne to irin wa'annan abubuwan dare wata daraja ce a cikin aljanna wanda ba mai samun ta sai ma'abota wannan humumin wa sayyidina ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah ya dade shi ya dade Musa bude shi yace ashaddu khalqi rabbika asharatun mafi tsanani a cikin halittar ubangijinka abubuwa ne guda goma suna da karfi suna da karfi suna da suna ashaddu na farko aljibalu dutse dutse abu ne mai karfi wal amma wal hadidu in ka dubi dutse in ka dubi karfe yanhitul jabala sai a dauko dutse duk karfin duk karfin dutse in aka dauko karfe sai a yi ta kankare dutse da da da karfe ko kaga karfe ya fi dutse kenan wannaru ita kuma wuta ta akulu hadidu in karfe ya fi dutse karfi to in wuta ta zo sai ta ci kuma karfe shi kuma wal ma'u in karfe yana da karfi shi kuma akan dutse ruwa shi kuma ya lafi nara a gani ko in wuta tana da karfi akan karfe shi ko ita shi kuma ruwa in ya zo shi kuma sai ya ci karfe shi kuma wal ma'u yudfi nara in ruwa ya zo sai ya kashe wuta wasahabu girgije almusakhari bayna as-sama'i wal ardi wanda Allah ya hore tsakanin sama da ƙasa shi kuma in yazo ya hamilul ma'a sai ya dauki ruwa iska an zo ta dauki ruwa sai ta wani wuri da shi ta gabas da shi ko ta yamma da shi ko ta kudu da shi ko ta arewa da shi kaga ita shi kuma girgije kaga ya fi ruwa ƙarfi warrihu iska ita kuma yanqulu sahaba ita ita iska ita kuma ta zo ta dauke ta ɗauke girgijan shi kuma wal insanu shi kuma mutum ya taƙi arriha biyadihi shi kuma ke kame iska yake mada hannunsa wa ya zahabu fiha li hajati ya ɗauki iska ya je wata bukata ma da ita kaga mutum ya fi iska kenan kaga kamar yanzu mota ai akan iska take tafiya ko babur akan iska yake tafiya keke akan iska yake tafiya jirgin sama akan iska yake tafiya kaga mutum ya dauki iskar ya sarrafa ta a wata bukatarsa wasukuru maye shi kuma ya galibul insana duk karfin mutum ya sha abu mai maye sai shi kuma maye ya make shi ma kaga maye ya fi mutum karfi kenan wannaumu shi kuma duk karfin maye bacci ya galibu sukura in ka sha abin maye kama ku bacci sai zo kuma ya ɗauke ka kaga baccin shi kuma ya fi mayen ƙarfi walhammu bakin ciki shi kuma ya na'un nauma sai ya hana ka bacci kaga bakin ciki ya fi ya fi ƙarfi kenan maye ya zo ya bacci ya zo ya ɗauke mai maye a gani ko shi kuma bakin ciki sai hana ma bacci kaga bakin ciki dai ya fi su karfi kira fa ashaddu khalqi rabbika alham cikin abin da Allah ya halitta mafi tsanani shine bakin ciki unzur al-azizi wa huwa mamduhun fi umr al-akhirah bakin ciki in asha'an lahira ne abin yabo ne ولذا قالت رابعة العلوية ولي النبي الله رابعة العلوية سبب هكذا تشيل رجل غير متم ra'atuhu mahammuman ta gan shi yana cikin bakin ciki sai ta ce da shi in kana hammuka wannan bakin cikin da kake ciki min amrul akhir in na lahira ne fa zadaka Allahumma fa zadaka Allahumma Allah ya kara maka wannan bakin cikin da kake ciki dan Allah zai dauka ka da shi zai yafa zanubin ka da shi wa in kana min amrul dunya amma wannan bakin ciki naka in akan duniya ne fa farajallahu ammaka to Allah ya yi maka wannan bakin ciki haka ta ce da shi aha ai sahabahu wato wana ba ko fi hammi sahabi mazalla mai yaushe da a bakin cikin almajiransa ai ashabi radiyallahu anhu sahabbansa Allah ya dade shi ya dade mu saboda shi amin bi duniya anan duniya ne bakin cikin ya same mu ko a lahira ko a ko lokacin tambaya a kabari ko lokacin magajin mutuwa da zai mai ya zo a cikin jami'u sagiri yace tafarragu min humumid dunya manzo Allah ya ce ku ku kauda kai gabar bakan cikin duniya ku rabu da bakin cikin duniya mastaqatun gurgudan yadda za ku iya fa innahu man kanat ad-dunya akbar hammihi wa ad-dunya ita ce a gaban sa kawai afshallahu dai'atahu Allah zai daidaita tozartarsa shi bai da komai ba duniya ba ban shi da abin da jama'a waje ala faqarahu bayna ainihi sai Allah ya sa talaucin sa a gaban idansa ga abun amma shi kullum ina ganin bai da shi ina ganin shi talaka ne wa man kanat al-akhiratu akbar hammihi wanda shi kuma bai da komai in ba maganar lahira ba jama'a Allah ta'ala amrahu Allah zai tattara masa lamarinsa waje ala ginahu fi qalbihi Allah zai sanya masa wadata a zuciyarsa duk abin da ya samu komai kankani sai wadata wa ma aqbala abdun babu wani bawa da ya gaba ya fuskanci Allah da zuciyarsa illa ja'ala Allahu lahu qulubal mu'minina tafidu ilayhi sai Allah ya sa zukatan mu'mini suna towa wurin sa suna zuwa wurin sa ka fuskanci Allah kurun to su ko mutane sai Allah ya jawo maka mutane ka kuma bil wuddi da soyayyar su war rahmatu da idin kanka ta tausayinka wa kana Allahu bi kulli shay'in asra Allah shine mafi gaggawa da dukkan alkhairi zuwa ga wanda ya zama ya dogara da Allah wa ukhra wato bakin cikin da ya sami mai alahira ne wasu ali koko anan koko lokacin tambayar kabari ai fi hal su'adil marakai ne fil kabari lokacin da mala'iku za su tambaye ka a cikin kabari وفي هذا cikin jami'u sagir innal abda bawa idza wudi'a fi qabrihi idan aka sashi a cikin kabarin sa wa tawalla anu ashabuhu abukan sa sai kai shi makabura suka juyo sun sashi an rufe shi an gama addu'a an taho hatta annahu yasma'a qar'ana ni'alihim da an rufe shi din an taho kuna juyawa yana jin tafiyar takalman ku a wannan hali a tafi malaka ne sai mala'iku biyu su zo masa fa yuqi danihi su zaunar da shi fa yaqula da lahu sai su da shi ma kunta taqulu bi hadha ar-rajul Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai su ce maka ga annabi nan me ka sani ko me zaka ce game da annabi ga wannan annabi din gashi nan kana gashi nan wa amma al-mu'min amma mu'mini fa yaqulu sai ce ashhadu annahu abdullahi na shaida bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne fai ƙalu wanda ya faɗa haka sai a ce masa unzur ila maq'adika minan nari to ka duba ka ga da can ga gidanka can na wuta abdalaka Allah minha maq'ada min aljannati amma Allah ya canza maka wancan gida da gidan aljanna sai a nuna mai kowa yana da gida akwai gida na wuta akwai gida na aljanna sai a nuna masa sai ka ga da gidanka ne can ga can na wuta ne amma yanzu Allah ya canza maka kaga gidanka na aljanna sai nuna maka fayrahu ma jami'an sai mutum ya ga dukkan gidajen gaba da wa yusahu lahu daga nan sai a yalwata masa fi kabrihi a cikin kabarin sa 70 zira'an kamar kabu 70 wa yamla alaihi hudaran ila yawmi yub'athun a cika masa kabarin da kayayyakin kayayyakin gona su apple su a komai kayayyakin hudar da ake ce wa amal kafiru amma kafiri abu da munafiqu ko munafiqi fa yuqalu lahu ce masa za su yi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me zaka ce wa wannan mutum a nuna mai annabi fa yaqulu sai kafiri ya ce ko munafiqi la adari kuntu aqulu ma yaqulu nasu ani ba san ban da wani abu da zan ce game da shi ban san abu da zan faɗa ba abin da dai na ji mutane suna faɗa shi ne ma nake faɗa fai ƙari lahu sai mala'iku su ce masa la da raita kar Allah ya saka sani wala ta laita kar Allah saka karanta cewa haza abdullahi wa rasuluhu kar Allah saka faɗa sun mai zurabu sai a sadake shi bi mitsiraƙin min hadidin da wata guduma da aka yi da ƙarfe darbatan bugu baina uznai tsakanin kunnuwansa fa yasihu zai ƙara sai hatan ƙarar da ya sami uha man yalihi makocinsa a kabari zai ji wannan kuka gairu sakalai ne banda mutum da aljansu ne kawai za su ji ba wai zai ya kwarai kaburu sai a kuntata masa a matse kabarinsa hatta ta hatalifa adla'u har haƙarƙarinsa su saba a matsu wannan ya fito a matsu wannan ya fito maimakon suna haka sai su saba don haka wasu zaka ji suna cewa bayan Allah kun kawo mana ba a so a kai mutanen banza wajen mutanen kirki sai ta damun su ala ta dukarsa ta damun su ina kwance din suna kwance bayan Allah ta damun su haka ba a so a kai mutanen banza wurin mutanen kirki saboda zai ta damun su ne da dukan da ake masa kamar kwanaki wani wani kabari da ake nunawa a cikin facebook ne da kabarin ya huje kana ta jin ihu a cikin kabarin ihu yana ta fitowa daga cikin kabarin ihu to azaba ce yake sha lake wafihi ya zo a cikin jami'u sagiri fitnatul qabri manzo Allah ji kaga fitnar qabri fiya duk saboda ni ne wanda ya faɗi wannan kalma ya tsira wanda bai faɗa ba to ya gamu da fushin Allah wa idza su'iltum anni in aka tambaye ku fala tashku kar ku kokonto ku ce ku ce huwa abdullahi wa rasuluhu ya zo cikin jami'u ya ce su ila sayyiduna radiyallahu anhu an tambaye shi da Allah yadda da shi mas'alatan mas'alatan an tambaye shi wata tambaya wahiya tambaye da aka yi shi da annan nabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi hal yati ma'a malaki su'ali malakai su'ali zai zo ne tare da mala'iku din nan guda biyu da suke tambayar mutum liƙaulihi ma saboda mun ji mala'ikun abin da za su ce ma ta ƙurfi hatsar rajul mai za ka faɗa ga wannan mutum amla annabin zai zo wurin ne shi da mala'iku ko ko a'a wa'ala wa'ala wa'ala annahu yati yati hal yakshifu lil mayyiti amla shin annabi na zuwa wannan wuri da mala'iku suke tambaya wanda ke cikin kabari wannan tambaya ko ko a a wurin mamacin za a yaye wa mamacin ya gani ko ko a mamacin ba zai gani ba am yarahu sa'id duna gairihi ko ko sa'idi mai arziki shine zai ga annabi wanda ba mai arziki ba zai ga annabi ba bayyano lana bi fadlikum muna nema daga wurin ku mana bayani ya shi wata jani wanda wana wara ilmakum ala Allah haskaka ilmin ku bayanan shafiyan muna son bayani cikakke game da wannan barakallahu lana fikum wa salam to fal jawabu amsar da ya bayar wallahu al-muwaffiq lis-sawabi bi annahu sallallahu alaihi wasallam yati ma'al malakaini man zala na zuwa tare da wayannan mala'iku guda biyu bi dalili saboda dalilin da qaulin qaulin malaki lahu abinda mala'ika zai ga wannan mutum da yake kwance ma wa ma ilmuka bi hadha ar-rajuli me ka sani game da wannan mutum allazi bu isa fi kuma wanda shi aka aiko muku me ka sani wannan mutum ya nuna shi fainahu yace ay la yusharu bi za hadha ko za ba a nuni da wannan illa lil hadir sai wanda yake gashi ma taqulu biha biha ma ma alimta ma ilmuka biha hadha hadha kaga sai ga wanda yake walau kana ga'iban da baya wurin laqala da abinda mala'ikan mutuwa zai ce wa ma ilmuka bir rajuli me ka sani da mutumin nan da aka aiko muku amma sai ce bi hadha rajul ya nuna falamma qala lahu hadha falamma sadda ya faɗa masa haka ka gani ko saboda wannan abu da mala'ika ya faɗa fa huwa sarihun kaga ya bayyana kenan bi annahu hadirun ma'ahu ma sallallahu alaihi wasallam manzala na tare da mala'ikun nan guda biyu wa kaunul mayit yarahu aw la yarahu kuma cewa to shikenan wanda ya mutu din zai ga annabi a wannan wuri ko kuma zai gan shi ba fa yajibu tawaqquf tawaqquf fi tawaqquf fi to wannan tauqifi tauqifi ne abun abar abun haka yadda aka ji لعدم الدليل على هذا الوجهين idan rashin wani hujja da dalili bisa ga ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu cewa sa'idi ne zai ganshi ko ko ba sa'idi ne zai ganshi ba ko ko a dukkan su ma ba za su ganshi ba to amrun tawqifi wa amma kaunu hadir amma kasancewa annabi yana nan ma'ahu mutare da mala'ikun nan awwalan da farko fa ya hatamilu yana yi wa an yakuna bil adati al bashariyya ta hanya al'ada ta mutum ta mutuntaka alama ta ahadahu al'amatu bisa ga abinda amma suka saba me yiwuwa haka wa ya ta milu kuma yace yana yiwuwa an yakuna bi suratin ruhaniyya manzo Allah zai zo wurin da surarsa ta ruhi wala ya alamu haqiqataha illa al-arifuna billahi ba wanda ya san sura annabi ta ruhi sai masana Allah la gairu banda su ba wanda ya san wannan wa suratuha surar zuwan annabi da ruhi la annahu la ya khalu minhu makanun babu wani wuri da ya wofinta wai tara a fi kulli makanin fi adal wahidi da ana ganin annabi a kowane wuri a lokaci daya wato a zuwan na ruhu kiɗin shine zai baka misali to tilka haqiqatu ita wannan haqiqa ta ruhiya din wa suratu da wannan sura ta ruhi bihaya tara'a malakul mauti alaihi salatu wassalam da irin wannan sura ta ta hakika da sura ka gani ko mala'ikan mutuwa yake ganin yake gani fa innahu baka ganin mala'ikan mutuwa fil anil wahid a lokaci daya ya qabidu yakan karbar ran alfa alfa ruhin rai dubu so dubu a lokaci daya a yankuna daban-daban a ko a garuruwa daban-daban da dabbobi da kwari da waye fi amkinatin mutabayina zai karɓi ransu a wurare daban-daban daban-daban kuma duk shi ne guda ɗaya wa kullu ruhin tarahu kuma duk ruhin da mala'ika zai karɓi ransa sai ya gan shi inda hadiran ma'a sai ruhin ya ga mala'ika ɗin to irin wannan bayyana da mala'ika yake yi da ruhinsa ita ce irin bayyanar da ji wasu da annabi yake yi da ruhinsa a lokacin da za a saka a cikin kabari ji wasu da suka saka ce shi din ne za ka gani wa kullu ruhin tarahu inda hadira ma wa hakaza haka nan ma mala'ikatu su'ali su ma mala'ikun da suke tambaya wanda ya mutu fa innahuma masalan su ma ga misali fil wa fil adil wahid a lokacin daya yaz'alani alfa alfa mayyitin za su tambaye mutum dubu so dubu fi amkinatin mutaba'ida a wurare daban-daban masu nisa fi gayatul budi a mafi matukan nisa a kullum maitin kowane matacce rahuma zai gansu inda ho hadiri na gasu a wurinsa ya alani suna tambayarsa a lokaci daya a wurare daban-daban a kasashe daban-daban wa hadhihi al-haqiqatu ruhaniyya wannan irin haqiqatar ruhaniyya da muka faɗa لا يعرفها إلا العارف لا يدركها إلا العارفون بالله مثلا الله سنة كوزك إيرس كورا وهي معروفة عند رسول مثلا الله سنة إيرم ونا حقيقة روحية سورة سورة وحكما له كنت وذوقا لذوق أنت لا يشكر عليه من أمرها شيء ولا أبو غيرك شمس عارفون بالله وهي مستحيلة الوجود عند أرباب الحجاب أما أورم ما سي حجابي سو أورم سو أبني بزي يوبا كما دا أكي تشوا أنا وظيفة من ذا الله نزوى أورم مستر تشاء توجي نو أكي وظيفة الدنيا أتشي ويدكو إنا سياجي أه yanzu muna nan muka ji can ana rigima fafafafafa aka ce faɗa ake sai kuma ka ji can an ce ai faɗa ake yi ko sai ka ji an ce ai shaidan ne ya je wurin to shaidan zai iya can ya haddasa fada ya je can ya haddasa fada wanda ke masallaci na sallah ya zai ya sa masa tunani gashi nan dai shedan da ya isa ya haka shi annabi ne ba zai haka ba ko mala'ikan mutuwa Allah ya bashi wannan a lokaci daya a wurare daban-daban a ganshi amma annabi ne ba za a ganshi ba su ashabul hijabi su abin da suke dauka kin sa ta ai mustahili nan abu ne wanda ba zai ba duk wanda ya faɗa wannan ma za ka ji sun ce masa kazibun qat'an makareci ne kawai yanke fi ilmi a cikin sanin da ilimin da ya sani rubu ma kafaru da yawa masu kai duk wanda ya faɗi wannan ma kafuri ne a cewa ko ina yana nan jahalan minhu dan ba sani ba ne wa man arifu na billahi amma masana Allah la yushkil alayhim min amri shay'un wan amu daga irin wannan ba zai musu rikice musu ba salam tabiu yace faɗakarwa la yus'alu bi qabrihi shahidu wanda ya shahada a wurin yaki ba a tambaye sa a kabari wal muradiqu wanda wanda yayi ribadi aikin wato yaki wal maq'un da wanda aka soke shi da wuka ko da takobi wani ya samu ya soka mai ya mutu ko takobi ko wani makami dai ya soka masa an ce shi ma duk wannan ba za a tambaye shi a kabari ba waka zaman mata fi zamanin ta'uni wanda ya mutu a lokacin annoba kamar irin kwalara din nan shi ma ba za a tambaye shi a kabari ba bi gairi ta'anin in ba su in ba bi gairi ta'anin ba tare da suka ba kawai lokacin annoba ne kwalara ce ta zo kawai ana ta mutuwa shi ma ya mutu shi ma an ce ba za a tambaye shi a kabari ba idza kana sabiran idan yayi hakuri da wannan annobar da Allah ya sa masa muhtasaban ya mai da labarin sa ga Allah yana neman lada Allah da ya saukan mana da wannan na wato annoba Allah ka yayi mana ita wal atfalu yara ma su ma an sun mutu ba a tambaye su da annan su'ala dan tambaya kabari yaktasu liman yakunu mukallafa wanda Allah ya dora masa takalifi shi ake tambaya yaro ko da ya mutu bai balaga ba ba wata tambaya da zai wal mayyitu yawmal juma'a wanda da ya mutu ranar juma'a ba a mai ba a mai tambaya kabari aw lailataha ko wanda ya mutu daren juma'a alhamis da daren shi ma ba a mai tambaya kabari wal qari'u kullu lailatin tabarakallazi bi yadihi al mulk duk mai karanta suratul mulki tabarakallazi bi yadihi al mulku a kowane dare shi ma in ya mutu ba za a yi tambaye shi a kabari ba wa ba'dhum yadhum ilayha sadra wato wasu kace kuma in ka karanta tabaraka din ka je karshe ka sa goshin ka a ƙasa kai sadra wa man qara'a fi mardi alladhi yamutu wallahi yana rashin lafiya a wannan rashin lafiyar da ya mutu bai tashi ba sai karanta qul huwallahu ahad shi ma ba za a tambaye shi a kabari ba qala ba'dhum wasu daga cikin malamai sun ce as-su'alu fil qabri wasu kuma malamai suka ce a as-su'alu bil qabr tambaya da ake a kabari amul amul li kulli mukallafi duk mukallafi kowaye sai an mai tambaya a kabari walau shahidan ko da shahidi ne wanda wanda duk muka fara shahada shahada illa shahidul ma'araka sai dai wanda aka kashe shi a wurin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shine kur amma sauran shahidan za a tambaye su in ji wasu malamai idh shahadatu dan ita shahada tahsulu tana samuwa ne bi umuri da al'amurra minha abubuwan da ake ce masa shahada ma jama'ahu ba'dul ikhwani abinda wasu daga cikin malamai suka tattara suka ce su ne shahada rahimahullah Allah ya ji wannan malami da wannan waka ya tattara mana abubuwan da ake ce su ne shahada wa radi anhu Allah ya dade shi bi qawli inda yake cewa wa sami shahida man bi ma'arikatin qutil ومن مات بالطاعون والحدم والحرق وبالبطن والحمى وبالجنب والنفا والنفاس والسم واللدغ وبالثل والغرق وبالسبع والتماس علم والتماس علم وغربة وبالسجن عدوانا وبالشرق والإشقي ومن مات دون ماله أو إياله ومن قد تردى في شواهق أو شك وإن سوني kashe-kashen abin da duk wanda ya irin mutuwa ta wannan hali to ya yi shahada ita wa sammin shahida wa ne ne sahidi ka ambaci wanda yake shahidin man bi ma'arikatin kutil wanda aka yaƙe shi aka kashe shi a yaƙi wurin ɗaukaka addinin ubangiji ومن مات بالطاعون هكذا wanda ya mutu a lokacin annoba wal hadmi ko wanda gini ya faɗo masa wal haraq ko wanda gobara ta kone shi wa bil batni ko wanda ya mutu da ciwon ciki wal humma ko wanda ya mutu da zazzabi mai zafi wa bil jambi ko wanda aka soke shi ta gefe aka aka samu aka burma masa a wani gefen shi wannifasi ko mata da ta mutu wajen haihuwa wasu mi ko wanda aka sawa guba walladigi ko wanda maciji ya sara ya mutu wabe salli ya ce ko wanda ya mutu da wata cuta a cikin hanjinsa yanzu mana iya cewa ulsa kenan ko wai ulsa ta hanji to ko ciwo dai wanda ya shafi hanji da urri'a ta yi ne cuta ce wata ta shafi hanji ita ce ta zama dalilin mutuwarka kayi shahada wal garat ko kuma nutsewa kuna cikin ruwa wato jirgin ruwa ya nutse da kuka mutu kun yi shahada shi ma shahada ne wa bi sabuhi namun daji suka kama ka suka katattala ka suka kashe ka kai ma kayi shahada watti ma fi ilmin ka tafi hanyar zuwa neman ilimi sai ka mutu kayi shahada wa gurbatin ka je wani gari ba ko ba garinku ba sai rashin lafiya ya kama ka ka mutu kayi mutuwar shahada wabin sijinin udwanan aka kama ka ba akan akan zalunci aka kai ka gidan yari aka tsare ka ka mutu don zalunci shi ma kai shahada a gari ko wa bi sharqi haka nan wanda ya mutu ta hanyar kwarewa kamar ka ka ci wani abu sai ya sharqi ya shaƙe ka ga kware sai ya zama shine dalilin mutuwar ka shi ma shahada ne a gani ko aha a wa bi wa bi wa bi sharqi a wa bi sharqi ai shine dai wal ishqi shine wato kamar wato wato ishki kamar mutum da ya abin nan ya kware ya ci abu ya kware shine shine ko kuma kishirwa wabil ishki wal ishki kenan wa man mata duna malihi haka nan an tare ka barayi sun tare ka kawo dukiya ko mu kashe ka ka ki bayarwa kai dai dai a kashe ka da kan ka bada dukiyar ba za ka bada dukiyar ba ka fi san dukiyar da ranka shi ba zai bayar ba sai fa ka kashe shi to shi ma ya shahada au iyalihi ko iyalinsa su duro maka a gida su ce sai sun yi amfani da iyalinka a gabanka ka iya da ku ta gwagwarmaya da su su ce a haka za ka yi mana fa sai su kashe ka kai shahada ومن قدر da fi shawahiki wanda ya iya kan wani wani gini ko kan bene ko kan wani dutse sai ya gangaro ya fado amma ba wai da niyya ba ya fado to shi ma yayi wato shahara au shiqi ko kuma wanda ya tafi neman abinci ya wahala a cikin wahala ta neman abinci sai mutuwa ta same shi ma yayi shahada a gani ko ka za shahada ga nan da yawa wanda aka kashe a wurin yaƙi wanda annoba ya mutu lokacin annoba wanda gini ya faɗowa wanda gobara ta ƙone shi wanda ya mutu da ciwon ciki wanda ya mutu da zazzabi wanda aka soke shi a gefe macen da ta haihu wanda aka sa a guba wanda maciji ya sara wanda yake wani ciwo a hanjinsa ya same shi da wanda ya nutse a ruwa wajen wajen sha biyu kenan ko ko namun daji suka cinye shi ko ka tafi neman ilimi ko ka mutuwa kai mutuwa bakunci ko aka ɗaure ka da zalunci ka gani ko ko ka ci wani abu ya shaƙe ka ya zama shine dalilin mutuwarka wanda aka kashe shi dan akan dukiyarsa wanda aka kashe shi saboda akan iyalansa ya ƙi yadda wanda ya waɗo daga sama ko kuma ya gamu da wata wahala ya mutu dukkan waɗannan abubuwa suna daga cikin shahada to alhamdulillah fatiha da salatul fatiha غلط ولا خاتم لما سبق من الأمة ولا بأمر لا تسيب السلام على المرسلين الحمد لله